نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإكوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله مما لا شك فيه أن المال حلوة قدراء يشتري بها من الله الجنة كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إنفاقها في سبيل الله صفة غالية عالية للمؤمنين عباد الله أن القرآن العظيم جاء في آي كثيرة ببيان الدرجة, الدرجة وألو المنزلة المنفقون في سبيل الله قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع أليم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن صفات عباد الرحمن كما جاءت في آخر الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يوفون بالنذر ويكافون ومن كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه لباد إلا ملكان ينزلان وقال أحدهما اللهم أعطي منفقا كلفا وقال الآخر اللهم أمسك ممسكا تلفا عباد الله انظروا صورة رائعة جميلة مرموقة في بعض الصحابة بتأملهم بالمال في الإنفاق في سبيل الله ومن أمثالهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأنزل الله تعالى في حقه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وعثمان بن عفان ذو النورين وقال عليه الصلاة والسلام في حقه ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وقال عليه الصلاة والسلام في حقه اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه صوته في الجيش خير من ألف رجل هنا أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليم عباد الله وما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجره واستغفر الله إن الله غفور رحيم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما في الوحيين إنه على ذلك قدير alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawansa ne kuma Allah ne ya turo shi da alkur'ani mai girma da addinin musulunci bayan nan yayin uwana cikin addinin Allah fuskoki masu albarka masu karamci ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne zuwa ga duniya gaba ɗaya bayan nan yayin uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alƙur'ani mai girma babu shiriya da ta kai shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shari fiye da abin da aka gaya cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomansa zuwa gidan wuta Allah ya tsare bayan na yan uwa ina yi wa kaina da ko sici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya domin Allah mai girma da buwaya yayi mana wasici da wannan alqur'ani mai girma wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah bayan wannan wasici yayan uwa babu shakka babu kokonto babu taraddudi cewa ita dukiya wata abace mai zaki mai daɗi amma duk daɗinta da zaƙinta sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka meƙa ta ta hanyar da ta dace zai baka abin da ya fi ta alkhairi shi ne ka ba da dukiya domin addinin Allah ya ci gaba shi kuma Allah mai girma da buwaye zai baka aljanna inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah mai girma da buwaye ce ya saya daga muminai ya siyi rayukansu ya siyi dukiyoyinsu me Allah zai ba su shi Allah ce zai ba su aljanna ya Allah ya samu na ciki ciyar da dukiya wajen harkar ci gaban addinin Allah siffa ce madaukakiya siffa ce mai tsada ga masu imani masani ya yan uwana cikin addinin Allah alqur'ani mai girma ya zo da ayoyi masu yawa wanda suke cike da bayani na daraja da matsayi mafi kololuwa ga masu ci da dukiyarsu domin Allah Allah mai girma da bawa yake cewa allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar waɗanda suke ci da dukiyoyinsu domin addinin Allah dare da yini sirran wa alaniya suna ci da wannan dukiya a ɓoye da kuma fili lahum ajruhum inda rabbihim suna da gagarumin lada a gun Allah Ubangijinsu wala kofin alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki malamai suke cewa ba su da tsoro fil mustaqbal ba su da bakin ciki kuma inda suka baro ma'ana Allah madaukakin sarki zai musu albishir ta bakin mala'iku cewa nahnu awliya'ukum fi hayatikum ad-dunya wa fil akhirah mu ne majibinta al'amarinku a rayuwarku ta duniya kuma da rayuwanku ta gobe alkiyama saboda haka ba su da bakin ciki game da abin da za su dosa ba su kuma da tsoro da ɓacin rai game da abin da suka bari a duniya hakika ci da dukiya don Allah iya kai mutum wannan matsayi Allah madaukakin sarki yake cewa matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ci da dukiyoyinsu domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ke cewa kamar sali habba ambata sab'a sanabil kamar kwaya ce kwaya ɗaya za ka shuka ta a ƙasa kowace ƙwaya in ji Allah za ta fito da zangarni guda bakwai fi kulli sumbula miyatu habba kowane zangarniya guda ɗaya akwai ƙwaya guda ɗari a ciki sai Allah ke cewa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah madaukakin sarki iya linki balinki ga wanda ya so Allah mai girma da bawa yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi hanzari zuwa ga gafaran Allah ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku yi gaggawa ku yi hanzari zuwa ga riskar aljanna wanda aljannan na inji Allah faɗin gidan mutum ɗaya ya kai faɗin sama da ƙasa sai Allah ke cewa uiddat lil muttaqin wannan aljanna an tanaje ta ga masu bin dokokin Allah sai Allah ke cewa alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra daga cikin siffarsu da Allah ya faɗa su ne masu ciyarwa a cikin matsi da walwala wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas masu yimke fishi masu yin afuwa wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin hakika Allah madaukakin sarki iya san masu kyautatawa daga cikin siffofin ibadur rahman kamar yadda Allah ya tabbatar karshen suratul furqan Allah yake cewa allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayin zalika qawama daga cikin ibadur rahman sune iza anfaqu idan za su ciyar ba sa almubazzaranci ko ba sa ƙauro wa kana baina zalika qawama suna tsayawa tsakanin ƙauro da kuma ainihin israfi Allah yake cewa bayan Allah da Allah ya ba su dama ya ba su ta cewa a bayan ƙasa daga cikin siffarsu akwai ciyarwa allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur wanda muka ba su iko a bayan ƙasa inji Allah makkannahum fil ardi muka ba su ta cewa muka ba su dama za su tsaye da sallah za su ba da zakka za su yi umarni da kyakkyawa wa nahaw anil munkar za su yi hani ga mummuna daga cikin tattaunawar da mutane suke na ganawa sai Allah ke cewa ganinku da kuke tsakaninku da juna babu alkhairi sai wanda za su tattauna su yi mitin akan a taimaka a yi sadaka a yi islahi tsakanin mutane la khaira fi kasirin min jawahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bainan nas daga cikin mitin da ake da tattaunawa inji Allah ya ce dukka ba su da alkhairi sai mitin din da aka yi domin a tattauna a yi sadaka a taimaki addinin Allah a taimaki bayan Allah da mitin ɗin da aka yi domin a yi umarni da kyakkyawa da mitin ɗin da aka yi domin a kawo masalaha a yi sulhu tsakanin mutane to wannan abu guda uku shi Allah ya tabbatar da alkhairinsu idan an yi mitin a kansu ko irin awa nawa aka ɗauka kwana nawa aka ɗauka wajen tattaunawa a tsotso dukiya daga hannun bayin Allah a taimaki bayin Allah a tsotso dukiya daga hannun bayin Allah a taimaki addinin Allah to Allah ya ce babu bata lokaci a wannan wannan akwai alkhairi linkin balinki a wannan Allah ya bamu ikon yi Allah mai girma da buwa daga cikin siffar masu imani cikin suratu sajada yake cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharu sujadan wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kadai wanda suke imani da ayoyin Allah su ne wanda an karanta musu ayoyin Allah kharu sujadan za su faɗi sana sujada wasabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi gami da tsarkake sunan Allah ubangijinsu wa hum la yastakbiruna ba su da girman kai tatajafa junubuhum adil madaji'a suna nesantar da jikinsu daga shimfiɗin kwanciya yad'una rabbahum kabuna dama'a suna roƙon ubangijinsu suna tsoro suna kwaɗayi sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun cikin abin da muka ba su inji Allah suna ciyarwa Allah mai girma da bawa ke cewa bayin Allah na ƙwarai yufuna bin nadri suna cika bakance idan sun yi tsakaninsu ga Allah wa ya kafu ne wa kana sharruhu mustatira suna suna jin tsoron wani yini wanda sharrin yinin iya yatsuwa iya fantsamuwa sai Allah ke cewa wa yut'imuna ba'am suna ci da abinci miskinan wa yatiman wa asira suna ci da miskini suna ci da maraya suna ci da daurarre wanda aka daure shi akan bashi ko bursunan musulunci sai Allah ke cewa inna ma nut'imukum liwajhillah suna yin wannan din suna cewa mu muna yi dan Allah ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman godiya ba ma neman wani sakamako daga gungunku to wannan gine siffar bayan Allah wajen ciyarwa ba sa binta da gori ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu malahu ya nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kar ku bi sadakokinku da gori da ainihin shagube da cewa ku kuka yi in ba ku ba mai yi to in ji Allah ya ce wannan iya rushe ladan sadaka sadaka tana tafiya haba'an mansura Allah ya tsare mu daga irin wannan Allah mai girma da bawa yake cewa fa amma man a'da ko kuma wallazina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajila yu'tuna yana yu'tuna wadanda suke ba da dukiyoyin su abinda muka ba su su bayar zuciyar suna cike da tsoro cewa annahum ila rabbihim raji'un su suna da tabbas cewa za su koma ga Allah ubangijinsu bayan Allah masu girma Allah maɗaukakin sarki ya cewa fa amma man ta'aba wa taqa duk wanda ya bada dukiya yayi taqawa wa saddaqa bil husna ya gaskata alqiyama fa sunni yasirhu lil isra wa fa sunni yasirhu lil isra wannan zamu sauwake masa hanya tafiya aljanna ya Allah ya samu da ciki Allah maɗaukakin sarki ke cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shi alqur'ani babu kokonto a cikin sa dukkan sa min indillah shiriya ne ga masu taqawa sai Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun sune masu imani ga gaibi suna bada zakka kuma ga abin da Allah ya azuta su suna ciyarwa suna ciyarwa iya cikin siffofin bayan Allah na kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam al-Bukhari ya fito da shi ke cewa babu wani asuba da za ta yi duk asubashin duniya face sai Allah ya halicci mala'iku guda biyu ɗayan abin da yake cewa Allahumma a'adi munfiqan khalafa ya Allah din mai ciyarwa ya Allah ka bashi madadin abin da ya ciyar ka lillinka masa wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar Allah zai baku kalifancin sa domin Allah shine mafi alkhairin masu arzutawa ɗaya kullun addu'ar da yake kenan ya Allah masu bayarwa masu ciyarwa ya Allah lillinka musu ya Allah buɗe musu hanyoyin samu ɗayan kuma Allah ke cewa ya Allah masu maƙewa masu ƙanƙamewa ya Allah ka ɗora musu asara haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dukkan asubar duniya sai Allah ya halicci wannan mala'iku suna wannan addu'ar yau sun yi jiya sun yi gobe za su yi har ƙarshen duniya in ji ma'aikin Allah ya bamu labari cewa suna irin wannan addu'a saboda haka bayan Allah duk mai ci da dukiyarsa dan Allah to iya gwame iya haɗe da addu'o'in mala'iku wanda Allah ke ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun masun yayin uwa masu albarka cewa mu duba wa anzu suffofi suffa masu ban sha'awa masu ban kai daga jikin suffofin sahabbai waɗanda suka yi ta'ammuli da duke sojan ciyarwa dan Allah daga cikin misalin su kuma shugaban su a wannan shine Abubakar As-Siddiq Allah ya kare da shi wanda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ɗauko dukiyar sau uku dukkan abin da Allah ya hore masa sau ɗaya sau biyu sau uku iya mekawa manzon Allah a ci gaba da yi wa musulunci da'awa wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi suke cewa ya abbakar me kabar wa iyalanka sai yake cewa na bar musu alƙawarin ka da alƙawarin Allah ya rasulullah domin Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah tabbas hakika Allah zai taimake ku saboda ka ina na yarda na gamsu da alƙawarinka da alƙawarin Allah Allah ba zai taɓar da mu ba sai na abakan sau uku iya ba da dukiyarsa gaba ɗaya domin addinin Allah ya ɗaukaka shi yasa malaman tafsiri suke cewa wannan ayan ta cikin suratul layl wanda Allah yake cewa allazi yu'ti malahu yatazakka wannan ta sauka kan sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda yake ba da dukiyarsa domin ya tsarkaka domin ya zama na Allah domin ya sadu da dukkan alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa masu ciyarwa don Allah Usman dan Affan Zunnurain Allah kare da da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra ma fa'ala Usman ba da yau daga yau din nan duk abin da sayyidina Usman yayi ba zai ka masa matsala wajen rashin shigarsa aljanna ba me ya ja masa wannan matsayin ciyar da dukiyarsa don Allah an zo wata rana za a tafi yaƙi manzon Allah ya ce a kawo taimako sai na abakar kai sai na usman radiyallahu anhu ya kawo raƙuma ɗari da abin da mahayan raƙuman za su ci da guzurinsu ya ce ya rasula ga wannan a su a cikin fi sabilillah manzon Allah ya masa addu'a ya masa addu'a jin daɗin wannan addu'a sai na usman ya ƙaro ɗari manzon Allah ya sake masa addu'a ta alkhairi sai na usman ya ƙara ƙaro ɗari manzon Allah ke cewa ma darra ma fa'al usman ba yau duk abin da Usman ya aikata bayan yau din nan ba zai taba hana shi shiga aljanna ba wannan duke ta ja masa wannan matsayin a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bi'atu mauna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai shi wannan rijiyar farahul janna iya da aljanna a gun Allah sai na Usman radiyallahu anhu ya ɗauko duke sami albarka ya bayar ya ce a sai wannan rijiya domin al'ummar musulmai su dinga amfani da ita sai na Abdurrahman dan Auf Allah ya kare da shi wanda manzon Allah ke cewa Allahumma iski Abdurrahman bin Auf min sasabil aljanna ya Allah ka shayar da Abdurrahman dan Auf daga ruwa na aljanna wannan manzon Allah ne masa wannan addu'ar mun tabbatar addu'ar annabi karbabbiya ce me ya ja masa wannan addu'ar sai na Abdurrahman dan Auf iya daukan dukiyarsa iya bayarwa domin addinin Allah ya ci gaba akwai Abu Talha al-Ansari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sautuhu fil jayshi khairun min alfi rajulin sautin karan sautin abu talha a cikin runduna ta yaƙi ya fi mutane guda dubu masu makamai a hannunsu domin allah ya ba shi murya mai tsoratar da abokin gaba irinsu ne idan manzan allah ya gansu ba su da makami a hannunsu ga wani rago mai makami sai manzan allah ya kwace makami ya ba irinsu irinsu irinsu sa'ad bin abi waqqas irinsu sa'ad bin walid da sauran jarumai gwaraza daga cikin sahabbai ga gwarzanta ga jarumta amma ga ɗaukan dukiya domin addinin Allah ya ci gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a ya ce wannan Allah maɗaukakin sarki ya bashi aljanna wata rana da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da lantana da lubirra ta tun biƙo min matu yubun ya ce ya rasulallah Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ya ce kwarai da gaskiya abu talha Allah ya saukar da wannan ayar sai ce ka san ina da gona mai suna bai raha wanda manzon Allah iya zuwa cikin gonar ya huta ya sha ruwa yace ya rasulullah ka shaida ka tabbatar wannan gona ita ce na fi kauna a cikin dukkan abin da Allah ya bani saboda ka na dauke ta na damka ma a ci aiwa addinin Allah yake da ita Abu Talha al-Ansari haka yayi manzon Allah ya masa addu'a yace bakkin bakkin malu rabi' albarka madalla da wannan dukiya mai albarka haka yayi ya sai aljanna da dukiyar da Allah ya bashi Abu Dahda ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da manzon Labi ya quridu Allah qardan hasana wa zai baiwa Allah Allah rance mai kyau Abu Dahda iya da gona iya da ha'id a bayan garin Madina wanda iyalinsa da kowa a cikin wannan gona suke wata rana ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan aya da kansa Allah iya buƙatar rance a gunmu sai manzo Allah ce na'am eh Allah iya bukatar rance a gunku masu imani sai ce mai koma hannunka ya rasulullah manzo Allah ya beko Abu Dahda hannunsa ya kama hannunsa ya rike ya ce ka shaida gona ta ta bayan gari na bayar domin addinin Allah ya ci gaba Abu Dahda ya koma gonar matarsa da iyalansa na ciki yace ku fito ku fito daga wannan gida hakika na bawa Allah rancen wannan gona gaba ɗayanta haka yayi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna ya bayin Allah duk da wancan da wannan da irin fallolin da Allah ya faɗa alƙur'ani da irin tarihin kaɗan daga cikin sahabbai wajen ɗaukan dukiyarsa bayar domin addinin Allah to yaya muke a yau wajen ta'ammuli da dukiyar wajen ci gaban addinin Allah yaya nake yaya kuke yaya sauran bayin Allah suke Allah ne fa bawo mu amma yace mu bayar muna ki wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi dukiyar da kake da ita a yanzu to shekara ɗari ba taka bace baya a shekara ɗari ba taka bace ta wani ce Allah ya kaddara ka zo ka zama kalifa kai ma kuma za ka tafi ka bar wa wani ya zama kalifa to wanda Allah ya baka ya ce ka bayar wa an fi kumin ma ja'alakum mustaqalifi na fi mu ne muka ɗora ku kalifofi akan dukiyar Allah ya ce mun ce ku bayar ko ba ku bayarwa wanda Allah da kansa yake cewa ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah ga kunan in ji Allah ku ne dai ga ku ana kiran ku domin ku ciyar da dukiya domin addinin Allah ya ci gaba fa minkum ne wakal Allah ya ce a cikin ku akwai marwata masu kankame hannunsu wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsi duk wanda ya rowa in ji Allah kansa ya rowa wallahu al-ganiyyu Allah mawdaci ne wa antumul fuqara ku ne talakawa ku ne mabukata Allah da kansa yake goranta mana an ce ku ciyar kun ki kuma Allah ya baku ya ce ku ciyar kun ce ba za ku ciyar ba daga cikin irin abin da Allah ke siffanta waɗansu daga cikin munafukai innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a daga cikin siffarsu idan ainihin wani talauci ko babu ta shafe su za su yi raki kowa sai ya ji amma wa idza massahu alkhairu manu'a idan ya samu dukiya ya samu alkhairi sai ya shiru ba mai ji wannan Allah ya ce irin waɗannan suna da siffa ta munafirci a ransu Allah ya tsare mu sani Allah da kansa yake cewa wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna yatim wa la tahatuna ala ta'amil miskin Allah ke cewa dan adam idan mun jarrabe shi da talauci mun kuntata masa arziki sai ce Allah madaukakin sarki ya wulakanta ni ni ba kowa bane bani da komai har kiya muka yi sai Allah ce kalla ƙarya yake yi balla tukurimu da latim baya girman marayu ga maraya makotansa baya girmama su in sun zo gidansa korarsu yake yi ba abin da yake musu abu na biyu wala tahadduna raba amil miskin baya kwadaitarwa a ciyar da abinci dan Allah baya kwadaitarwa baya bayarwa ya zama manna'ilil khair idan ma ya ji sai ya hana alhaji in kai wani aidu ki ga za ta kare in ka biya irin su ina za ka je irin su yawan su idan Allah maɗaukakin sarki ya kuntita musu arziki sai Allah ke cewa dalilin wannan ne ba sa kwaɗaitarwa a ciyar su ko ba sa yi sai Allah ya kuntata musu arzikin ya matse tunda abin a hannun Allah yake saboda ka malamai suke cewa talauci ma da ake ciki wallahi ruwa tana zama sanadiyar jawo shi duk marowaci ba shi ba kwanciyar hankali kuma siffa ce mafi girma daga cikin siffofin munafikai almunafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum suna rike hannayensu daga an ce a bayar domin Allah ba sa iya yi ba sa iya yi Allah ce suna rike hannunsu nasullahu wa nasiyahum sun manta da irin sakamakon da Allah ya yi wa masu imani masu ciyarwa sai Allah ya rabu da su Allah ke cewa a wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah ya ku bayin Allah mai gigare ku me matsalar ne idan an ce ku cire dukiyoyin ku domin Allah ba ku iya yi me matsalar walillahi mirasu samawati wal ard hakika Allah zai gaje samai da kasai gaba daya inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un bayan Allah masu albarka mu sani cewa wata rana Imam Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa bi sarrafikan tir wadai da abokan juna guda biyu a duniya wa dirham da duniya da kuɗi la yanfa'uka hatta yufariquka ba za su taba amfani da kai ba sai ka rabu da su duk yanda kake da san dukiya ko kai ne mayan kuɗi to wallahi wannan kuɗin ba zai amfani ka ba sai ka rabu da shi ka cika ɗaki ka cika akawun da kuɗi amma ka ce ba za ka fito da shi ba wallahi tallahi sai kowa fi ka can wahala a duniya amfanin ka da dukiya ka fito da ita shine amfanin ka kawai da ita hakanan duniya ba za ka tabbatar da kaci ribar duniya ba sai ka bar duniya duk yanzu nan ba wanda yake da tabbacin cewa zai samu aljanna a cikin babu shi ribar ka a wannan rayuwa ta duniya ka mutu Allah ya saka dan aljanna ne to shine za ka tabbatar ka samu riba a rayuwar duniya kaga amfanin ta bai zo ma ba sai da ka barta shi ma dukiya amfanin su ba za su zo ma ba sai ka rabu da su saboda ka wannan shine abin da imamu tarsan da basir yake cewa bai sarrafi kan la yanfoka ta yufariquka ba za su taba amfani da kai ba har sai ka rabu da su wata rana Umar dan Khattab ya je wata makabarta da ake ce mata Baqiya al-Garkat ya je ya kai musu ziyara sai ke ce ahlal kubur ya kuma abota makabartan nan akbaru ma indana labarin da ke tafa da mu inji Umar yake fada a cikin makabarta inna amwalakum qad qusimat dukiyar da kuka boye kuka bari kuka taskance to ku ji a kunnuwan ku araba ta tana hannun magada yanzu an ɗauko ta daga banki an ɗauko ta daga ina ne an hada araba qusimat araba ta ba ku da komai wa azwajukum qad tazawwajat mata yanda kuka bari sun yi aure sun auri an su mazajen an raba an bata gado ta sake kayan ɗaki da kuɗinka wani mijin ya aure ta ya shiga ɗakin da ita kowa ya kai wallahi sai ka tabarwa kanka yake cewa wa diyarukum qad suttinat gidajen da kuka bari an shige su ɗakinka wanda in ba kai da hajiya ba mai shiga to yanzu wani ne a ciki sijirin ɗinka wanda in ba ka nan ba mai buɗewa yanzu wani ne a ciki dole sai ya faru umar ɗan katsabe ke gaya wa 'yan makabarta wannan su kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya bawa Umar amsa da kansa aka ce fa ajabahu hatifan kamar a iska ake ba Umar dan kaɗan amsa ake cewa akbaru ma indana mu kuma yan makabarta abin da ke gare mu labarin gunmu abin da ke gare mu anna ma qaddamnahu wa jannahu duk abin da muka gabatar da dan shi dan Allah wallahi mun same shi yanzu an mun dau dukiya mun ciyar dan Allah wallahi yanzu nan gata muna gani wa ma an faɗinahu rabahanahu duk abin da muka ciyar dan Allah mun ci riba a kansa amma wa ma da karnahu kasarnahu abin da muka ɓoye muka taskance wallahi mun yi asararsa mun ci jiyasa mun yi kuka dama mun fito da shi muna raye mun bayar mu duba yadda Allah madaukakin sarki ke cewa kafirai idan sun mutu ko wanda ya mutu ba a daidai ba idan ya dawo duniya ya roki Allah ya dawo da shi duniya ya ayi wallazi na amanu ko wanda Allah ke cewa la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul kasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum al maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai ya ce me fa asaddaqa ya Allah ka dawo da ni duniya ma duniya mana Allah ka dan ban jinkirin minti biyu minti daya idan ya dawo kamar Allah ce me zaka yi sai ya ce fa asaddaqa wallahi sadaka zan yi sadaka kadai yace zai yi wa akwai mina salihin na zama daga cikin bayan Allah da kwarai amma yanzu an ce ku bayar kunki musulunci iya kuka musulmai suna kuka masallatai yaro sun ki jaruwa ɗaliban ilimi masu basira rashin guziri ya hana su tafi karatu ya hana ɗalibi na ilimi ya samu admission amma rahin kuɗin registration rahin su kola shi bai hana karatu mahaddacin qur'ani mahaddacin hadisai wanda zai zama limamin juma'a ya zama shugaban al'umma talauci ya hana ya tafi karatu kuma ga masu dukiya sun bai mu ina za mu je da wannan irin wannan dukiyar ga karshen tafa za ka mutu ka barta wani ya gada ya shiga ɗakin ka ya hau motar ka babin da za ka yi kar ga ka tafi duk abin da ka ciyar kuma shi za ka sa ran ka sami shagun Allah abin da kuma ka ɓoye ka taskance wallahi sai ya zama da dama a kanka ya yi wallazina amanu inna kasiran min al-ahbar والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wanda suka ɓoye dukiya suka taskance Allah ya ce wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyarwa dan Allah Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim a musu albishir da azaba mai radadi har kai wallahi kana ciki in dai aikin ka boyewa ba ci gaban addini a dukiyarka kana ciki fa bashirhum bi azabin alim shi yasa Allah ya bude ayar da ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani Allah yake ba ku labari ba kafirai yake ga ba ko yake fadawa dukiyar da Allah ya baku baku da amfaninta illa ku ciyar da ita dan Allah ku bayar da ita dan Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah da abin da ku gabatar domin addinin Allah ya ci gaba za ku same shi a gun Allah ba gara ba zago huwa khair Allah ya ce wannan shine fi alkhairi wa azama ajra yafi girman lada Allah ya ce wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah abin da kuka a baya kuma ku gyara gaba inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jinkani Allah ya mana gafara Allah ya sa mu dace ya Allah madaukakin sarki ka ba mu yakar zukatan mu da shaidan Allah duk abin da ka ba mu ya Allah ka sa akwai rabon musulunci a ciki ya Allah ka sa akwai rabon musulmai a ciki mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma idhil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin Allahumma ansur ikhwana al muslimin al المستضعفين في أي مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وكبانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ya rabbal alamin Allah ka taimake mu ka biya bukatun mu na alkhairi wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugaban kasar mu ya Allah ka tabbatar da shi akan daidai ya Allah kusakuransa Allah ka bashi ikon gyarawa daidan su da yake ka ya Allah ka tabbatar da shi aka ka ƙara masa basira da hazaka da jajircewa zaton da ake masa alkhairi ya Allah ya sa ya linkafe da shi ya Allah ya Allah ka taimake da mashawarta na kwarai dukkan masu taɗe kafa da masu so kada burin na alkhairi ya cika ya Allah ka mana maganin sa ya Allah ya Allah ka taimake mu akan su ya Allah ya Allah ka jikan mahaifan mu ka musu gafara ka musu rahama ya Allah wannan gari na muka sanya masa albarka da sunan da sauran garurukan musulmai ya Allah mamatan da muka rasa Allah ka jikan su Allah ka yafe musu ya Allah dukkan wanda yake cikin mu masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah ka sa karshen rayuwar mu yayi kyau ya Allah ka tarbiyantar da zuriyar mu ya Allah yan kasuwa cikin mu Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su ma'aikata Allah ka sa albarka cikin albashin su ya Allah dalibai ya Allah ka bude kwakwalwa ka ba mu ikon karantawa daidai daidai da fahimtar daidai din aiki akan daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya daidai ya Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ibadallahi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna qumu ila salatikum yarhamukumullah